بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الأمة ما سكلموا دسررموا Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Cin kaddarawa Allah da gudanar da mulkinsa ya kaddara haɗo mu a wannan majalisi mai albarka kuma a daidai wannan lokaci mai albarka wanda babanmu malaminmu Imam Sheikh Abu Saleh yake gabatar mana da nasiha cikin addinin musulunci wanda muka ambace shi da cewa addinin an-nasiha shi da addinin musulunci gargadi ne domin wancan ya gyara wancan ta gyara ni in gyara kai gyara abu da tare a tsira tare saboda haka ci gaba darasin mai mahimmanci ganin al'umma muna da sakaki akan wani rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar wani rukuni ne rukuni na biyu shine sallah ganin haka muka kakkaɓe ma wani littafi kura muka tsakulo shi domin faɗakarwa da tunatarwa da karantar da al'umma su dawo koyi mata sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda lita ake ce mishi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila tasali tun daga kabbara harama har ya zuwa sallama malam yana cikin wannan darasi mai albarka wanda mun dauko tun daga farkon sa yau kuma malam zai ci gaba da wannan darasi muna fatan da mu da ku duka Allah ba mu ikon aiki da abin da ke ciki kuma Allah ya mamalan dace abinda zai karantar da mu mu samu dacen alkur'ani mai girma da sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma abinda magabata salfi salfi a kansa akan wannan darasi na sallah akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh bayan haka mun tsaya a zancen sallah inda muka ce kiyamu laha tsayuwa gare ta yana daga cikin farilla tsayuwa a kan sallah domin kabbarar harama eh a yi tsaye a yi ta in za a yi ta ita kuma ana yin tsaye- a tsaya kuma a yi kabbara ta harama duk farilla ne ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama ya kiffa fiha in zai sallah ya kiffa ka- fiha ka'iman yana tsaye ya tashi ya ta daga tsaye filfar a cikin sallah ta farilla annabi ya tashi ya yi tsaye har ya kare ta daga tsaye haka wata tsawo haka sallah da zai yi ta akan ta tsawo'i shine wadda ba ta farilla ba itibaran bi qaulihi ta'ala yana dogara da faɗan Allah madaukaki da yace wa qumu lillahi qanitina ku tashi ga ubangiji kuna masu nutsuwa in za ku yi sallah ku tashi ku yi tsaye kuna nutsuwa hankalinka a gurin sallah gababuwanka a gurin sallah kuma ka daidaici kibla i'tidal dumanina dukkan su farille ne i'tidal ka daidaita amma ka daidaita kana ko soshe-soshe ko kana kalle-kalle ko kana wani duk ka itidali ka daidaita to itidalin daidaita to kuma wannan kalle-kallen da dibe-dibe da soshe-soshe shi ko ka bar na ka kawo daidaita ta kuma ka bar na ka ga sallah kuma ya ce babu ita amma in kai tsayen ka daidaita kuma ka nutsu gababuwanka cik ka tsaya ka gardabu cak baka motsa ba to wannan shine ka bi limanina kai itidali itidali daidaita kuma kana kallon kibla yadda muka yi darsin da ya wuce bayan haka nan ka kawo nutsuwar wannan shine bakka waiwaye bakka motsawa bakka soshe-soshe kim kana tsaye kawai wato wannan nutsuwa ka san wani abu ce kawai zamanto ko wani abu ya tunzana ka a kan sallah ka motsa ka motsa sallah ko kuma wani cirnaka ma ya cije ka ko kunama ka motsa a ka tsaya cikin yadda kake kawai hankalinka ya koma wurin Allah ka nutsu haka ake so a sallah amma yanzu wani cirnaka ba ci zai saya sosa to kaga yana nutsuwa a lokacin babu nutsuwa an ga wani malami a na malaman mu malin yanzu iya sallar zumuwa ta rihe shi bai tsaye da ba sallar nan iya sallah fa zumuwa ta watsayin sallah sai da shi da ɗan mutane kaɗan suka tsaya sai da yi da sallar nan tarihi shi tana cizon shi tana ce yana ta assalamu alaikum yana faru sai likita ka tsaye shi kwana nawa nawa likita kai yanzu ka yi haka nan daga ta cizo ɗaya za ta mahaifar kawo da lokacin sallah lokacin ta da yawa to shi ko ana so a yi ƙumuli da ya ƙaliki da ku tsaya gaba Allah ku na wani tsatsu a hikaya labarin zuka ana faɗi muna ji hikaya ce yana yiwa wani malami shi ma bawan Allah makeduwa ta same shi yana ta mara ba kusan ma makeduwa wasu yara ba san makeduwa makeduwa wata irin cuta ce ta kafa karamar gajin yatsa take kamawa ta kafa sai ta rika ci tana ci tana ci halatta kai sai kashi kaɗan daga tajiyar ta cire ta faɗi makeduwa ke yanzu allah ya ka saukinta saboda tsamta ta yi yawa ana wanke wanke don wannan ake ta ayi alwallah ko da yaushe ana wankewa makeduwan nan ya rasa yadda zai sa ran shi daga an raɗe shi ce gusa kakka bigi ne kafan ka raga kai daga an raɗe shi kai kai kai gusa aka rinsa sai matar shi ta ce in yi shiga sallah ku je ku yanke mai na'am eh da gafara sallah ku yanke da fara sallar suka haka zo da almakashi aka yanki aka sa magani aka tsaye shi sallar shi ya kare in ba ka bai yiwa yobe ko halba ka bai ba shi da yake gurin Allah kai da ka guji gurin Allah gurin wasa ka zuce ka tafi ga Allah guduwa ku yadda ake sallar sallar masu tsoron Allah kai kana haka nan cirnaka ya cije ka koko nama talibai ka tashi ka ka ta ta cijin ana sallah yawa ka wadawa kai wallahi mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah wa amma fi safari ya ci gaba da cewa in fi safari sallah bulaguro Baka ni inda ta salli.
zaman toka ne salli ala rahilatihi annabi yana sallah a bisa tagoshi nafilatun nafila iya sallah bisa tagoshi in ya hau tagoshi daga nan misali haifin tawashi hatta duk inda ta fuskanta yanzu daga nan za ka ta yi kana da mota daga kawo ta kawai bakin eh, gate ɗin wannan sai ka ji Allahu akbar ka waka sallah hayya ne kana sallarka ba hana ka ba sallar na sallar nafila kai ta yin kayanka haka nan wai sunna li ummatihi ya sunnanta kuma liwa li ummatihi ga al'ummas an yusallu an bil khawfi yasallu fil hawfi shadid.
shadidun ala Qad- adanihim su tafi su yi sallah a cikin tsananin tsoro su yi sallah a digadigansu aw rukbanan aure ku ba nan koko suna fa- sama kamata kaddama kamar yadda zancen ya wuce to in ka huta kana sallah a tsaye kana sallah a sama duk kowanne sai ka yi sallah lafiya yanzu ai mota ce da ka hau mota ka sai ka yi ka yi ta sallarka a cikin wannan har zuwa inda za ka shine au rukubana ko kana sama kamata kaddama kamar yadda zan taya wuce zalika qawlu ta'ala ni Allah ya ce nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فمن فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ya ci gaba da cewa hafizu حافظوا على الصلوات ya jama'a hafizu ala salawatu ku kiyaye sallah kuma ha والصلاة الوسطى a cikin kiyayewar wannan wasalatul wusta da sallah ta saka to hafizu ai ta kai ku kiyaye ko me za ku kiyaye على الصلوات salawatu za ku kiyaye kuma Allah aka ce والصلاة wa salatul wusta da sallah ta tsaka da aka ce hafizu ala salawati ku kiyaye sallah ai in aka tsaya nan ma ai salatul wusta ta shiga to kuma ya aka aka ware ta me yasa aka ware ta bayan an hade ta نعم a cikin tare da jama'a kuma a hallo aka zo aka hade ta daban a ciki saboda girmamawar wannan نعم saboda takidin karfin abin abin tanazzulul mala'ikatu war ruhu fi tanazzulul mala'ikatu wani guri aka ce ko mala'ikai tana sabkowa war ruhu hadda jibrilu yau bai cikin mala'ikan ina ce Ha?
na'am yana cikewa yana cikin mala'ikan sai aka ce warro war ruhu wa- da mala'ikan jibrilu ha suwanan mutane jama'a dukkan jama'a ta zo hadda alhaji wani Allah ha kenan girmama shi yana girmamawa ce Allah ka ji wata hikima ta cikin ƙur'ani ke da zai ka irin wannan maganganun wannan kalmomin wa salatul wusta kuma ku daɗa kiyayewa salatul wasu ɗa sallar tsaka tau malamai sun yi muhawara na neman sallar tsaka a ƙare ci sai aka tsaya ita ce salatul wasu ɗawa ce ce ita ce sallar asar a ƙare ci sai aka tsaya akan sallar al'asar ita ce salatul wasu ɗa wa kumu lillahi ƙanitina ku tsaya gaba ga Allah ƙanitina kuna masu nutsuwa ku nutsu cik yadda aka ce dumanina ta zo dumanina tana da cikin farillai ka tsaya ka nutsu ka ka rike ka rike farilla ina khibtum farijalan idan kuka ji tsoro kuna tayya ma ku Auru yi ta, kubana.
ko kuna sama ku yi ta fa idza amintum amma idan tsoro ya huta kuka amince fazkurullah to a lokacin ku ambaci Allah kama allamakum ma lam takunu kamar yadda ya sanar ta'lamun.
da ku abin da ku sani ba da an ce sallah ko gurin tashin hankali kuna yaƙi na musulunci an matsa ma kibiya tana zauwa ka ce a wani goce ai ba a magana ko a sallah Mm.
ka ce goce goce ka wani kafin ne zai bige ka goce ka goce ko ko ba ha- halba mashi bige mashi nan ka ku zo ku tare da ƙarfi na ku zo duka a yi tarayya kuma ka ka ka kawo mai jini ya sallu a jikin shi an soke shi masu ka kama shi kaga amma a sallah ai baka baka iya kamawa ko amma wannan sallah ya kama sallar wannan wata tamkar sallah wajen saba'in ta mu ta daya wannan sallar ta tsoro da ake yin ta cikin yakin wannan yo waya kulama an in guri yayi wuri Na'am.
eh ka- kana sujada kana ruku'i amma duk da nuni ka san kai yanzu ka yarda kana ka sadda kanka kasa ya bige ka hurri bige ma kai da ka je kasa ka kai kasa ya bige zai gaskiya amma he ka sadda kaɗan ruku'i haka sujada haka saboda wannan ba a san awa wani ruku'i ko sujada wani Allah kitabul ihya sunna ta usman ibn fodiyo bid'a yace madalaka inhina'ir ra's fi tahiyyati haram madalak ko yaya ma madalaka inhina'ir ra's fi tahiyyati yace haramun eh to mutum yayi ko kai yayi. Ya? ga shi nan ba mu maka wadi cikin littafin usman ibn fodiyo ya sunna me kace yaro wa alaikum salam Wannan in ba da ni girmamawa ba ne ka yi shi.
inna mal amal bin niyyati kake so ka sa a gurin ai abin da ake ai shi annabi lokacin da suka mishi yace kar ku maida ni kamar rumawa kana ji ko rumawa su ne in bai- in shugaban su ya zo suke tashi ko suka zo su ko su duka mishi shi ma ku ai kaga ba kai kasa ba kai goshi ake ba kasa da ya duk mafi yawan sujada da ake wa wani ai ba kai goshi kasa duka ci kawai in ya kai ma ya kai kasa ma ya kai kasa kwarai haka to amma ai wannan din bai kai ba goshin bai taba kasa in ka lura ko ina ne ko duk waɗanda za su yi haka amma duk da wani aka ce sujada ga wani Allah haram ce aka ce eh gir al-itrab girmamawa girmamawa ta fi biyayya al-hurmatu hairun min ad-da'ati ko min da'ati ba da al-hurma ba da alhurma ta yi biyayya ba da alhurma ta yi biyayya yanzu uwa ai an ba ta alhurma uba an ba shi alhurma malami ga wasu albajiran shi ba kowa ba sun ba shi alhurma amma wasu ba lura su ba shi alhurma sai da su girma ba shi in ya za a gata ma da a gata ha?
Gudun ko biki.
ko iko in iko ya zo a ranka ne tun ranka ne ranka ne amma wasu ba su fada alhurma ba to amma abin da ake so duk irin wannan alhurma ake ba su na'am
uwa uba
malami shugabanni malami alhurma za ka ba su ba zan yi ba to wani in ya zo in ka zo sai a tashi a giro ma ka giro ka da ya katanta shi ya dame mu ba haka wasu ki gaskiya ba babu alhurmanci sai babu alhura ba ba da alhura shi ko alhura ake so a ba su sai kuma ibada alhura Iko Allah.
ka san duk irin tsiyarka in kai ne wane ne in ma'aikiyarka ta zo ka girma ta kawata wani abu in ta ta yi ba ka zagi ba gaskiya kuma lalace ha duk lalacewa shi bai ba zagi kullum ce gaskiya.
ko uban shi ya zo ya bai wani abu bai ba zagi Kwarai.
saboda me saboda ya bashi ne alhurma ya ba shi alhurma Ha? to alhurma ita ta hairun wani a ta kashi kai ɗanwa alhurma ita ake ba mutum ha tsayuwa Eh.
Ana.
Yo, rumawa kada ji su suke haka nan wani ne da ya zo daga yaman da annabi ya zo ya tashi wanda ya ce na ga mutane suna ma a suna haka nan Suna ma ya ce a a ka ku yi ne da yahudu suke yi. in ka zo in kana girmama mutum in yana zamne in ka zo zamna ku gaisa bayan sallama eh bayan sallah sai ka zamna ku gaisa ku yi musafa a bada hannu ka gane ku in ya zo in yana tsaye sai ka tashi- ka tashi ku gaisa ta ku gaisa ce ka gane ku ba kan yi zo wuri a yi ci sai a yi ci ba wannan duka al'ada ce ta yahudu al'ada ce ta yahuda muka ɗauka allah kiyaye kuma ya zama al'adar mu kaga yanzu in ba kawa ba in ba awa ba mutunan shi ma sai shedan ya zo ya tura shi ya ce rena ka aka yi ya ce reni ne in ba reni ba kuma tun ba duk suka tashi wani bai tashi ya ce kaji ko ya rena ka shedan ya tura shi kuma ya ɗauke ka kuma ya gama ku gaba to allah kiyaye wasalla sallallahu alaihi wasallam fi mardi mautihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a cikin rashin lahiyar mutuwar shi jalisan yana daga zamne yi sallah a bayi da lahiya ya yi daga zamne kuma wasallaha kazalika marratan ukhra annabi haka nan ya sallace ta wani lokaci daban qabla hazihi kafin wa'annan hallau jalisan din yayi ta din dama ya taba yin haka nan a wani lokaci hina ishtaka lokacin da wata rashin lahiya yake kai karanta jikin shi wa sallan nasa wara'ahu kuma mutane shi suka yi sallah daga tsaye sun tsaya sai ka fa ashara ilaihim an yajib an an yajlisu an ajlisu sai musu ishara yace ku zamna fajalasu suka zamna falamma sarafa yayin da yin sarafa ya juya ya kare qala sai ya ce ya ce me in
ya ce in yawwa ya goyi in Kirtum anifan.
in kirtum anifan ɗazu kun kusa ɗazu kun kusa ku aikata litafa'alu yawwa ku aikata wani aiki litafa'aluna yawwa farisa yadda warrum farisawa da rumawa suke aikata su ne suke aikata yaqumuna ala muluki kaji mulukihim in sarakunan su sun zo duk sai shi su yi tsaye wa hum qaqudu su ku suna da mun hista shi duka tsaye fala tafa'alu ka ku aikata wannan inna ma sha'ala al-imamu shi liman an sa shi li utimma bihi dan ai koyi da shi kawai aka sa shi fa idza raka'a in yayi ruku'i farka'u kuma ku yi ruku'i wa idza rafa'a in ya daga farfa'u ku daga wa idza salla in ya jalisan sallah daga zamne fasallu jalisan kuma ku yi sallah daga zamne ajma'un baki ɗayan ku kuma to wannan ka gani sallah annabi sallallahu alaihi sallama ya yi sallah daga tsaye ya yi daga zambe ya yi daga tsaye ya yi daga zambe lokacin da bashi da lafiya to wata ran yana sallah da ba da wannan ta- eh, sahabbai da suka zo sai suka yi tsaye-tsaye bayan shi duka shi yana zamne sai musu ishara nuni haka da hannu ce ku zamna ku zamna duk sai suka zamna da suka zamna ce la ha tafa'alu aka ce to da aka kare sallah kirtum la tafa'alu fa'ala yace kun farisa kusa ku aikata ma abin da farisa suka yi yaya nake ganin ku an sanya liman shi a yi koyi da shi in ya zamna ku zamna in ya yi tsaye ku yi tsaye shi ne aka sa shi kenan gaban nan in za a yi sallah liman iya zamna to ku zamna eh sunna in kuma yana tsaye ku yi tsaye in yi ruku'i ku yi ruku'i in yi sujada ku yi sujada duk aikin da limami yake yi duk aiki da liman zai yi na'am sai ya yi ku yi in haka ka kuskura kuka bi mamu to Allah kiyaye sallah ladan da yake kuke jiran shi in liman ya ce Allahu akbar duk jama'a tana jira he ladan ya ce Allahu akbar su faɗi wannan kuskure ne bai zo ba sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam na'am
ladan aikin ladan aikin ladan a sallah kira sallata da ita kiran sallah da ta da ikama ladan ba haƙƙin shi ba ne ya ce sahu ina ruwanka aikin kai kujera a yi sahu sahu ba aikin shi ba ne shi aikin shi kawai ya tsaya ya kallon liman shi ke da haƙƙin jera ce mutane su jera na'am in ya jera sai ya ida ce a tata da ya kaba ya tata liman shi zai sa wani ce diba min safu na baya Na'am.
safu na baya diba min shi sun yi daidai ko ba su yi ba in sun yi daidai wanda ya sa su ce mai yayi su faɗa wa liman in sun faɗa wa liman shi ko waiwaye ladan ya ce ta da ya kama shi kuma ya ta da ya kama na'am ba fa aikin shi bane ya shiga karambani karambani karab shiga gora cikin miya subhanallahi sai ga wai ladan wai shi ke ta mutane ko dai ta sau ko in za a yi sallah ce ku tashi lokaci yayi ina ruwanka aikin ka ne. ba aikin ka bane kowa da aikin shi a masallaci ha kowa da aikin shi ba dora musu ladan ba aikin shi bane ko sallah aka ce in lokacin sallah yayi kiran sallah in as-salatu ne ya ce as-salatu hayrun min an-nawm ba ce ba kai ku zo ai as-salatu ku zo sallah ina ruwanka wannan bid'a ce shi ma kai lokacin sallah yayi sai sallah to waye saka ba aikin ka bane shi ma ka gyara fa da yawa ne a gaba Na'am.
yaran da yawa ne yanzu lidan har- la- liman da ke ba da kuma dumala ka ce a yi kaza a yi kaza shi ke hudu a masallaci a yi magana a yi fushi ladan kai ladan shi ke shi ke wannan ta ku kuna ji ku ladan ne a to kuna ji ba hudu na hudu ba ba ne na tsara ba Allahu akbar tsari ne na musulunci kuma komi a tsarin ke a musulunci kiran sallah gaba daya abin da ya kamata shari'a ta musulunci kiran sallah gaba daya in an yi an kare wani bayyana tashi yawa mutane kiran sallah bayan an kare kiran sallah ka tashi an kare sallah an kiran sallah ka tashi kai kiran sallah ya wasa ka a bai yiwa bai yiwa ka bar ka- ka shiga gaba ɗaya za a yi kiran sallah inda aka yi ittifaki masallacin da aka yi ittifaki babban masallaci inda gaci Allahu akbar gaba ɗaya dilla da nan gari sai su ɗauka Na'am.
gaba ɗaya za su ɗauka su ƙare gaba ɗaya ta da iƙaba gaba ɗaya sallah gaba ɗaya in an ƙare sallah an ƙare wani bai zo kuma ya tada muku sallah in zai ma yi sallah shi shi kawai in jam'in masu ma za su yi babu kiran sallah babu ta sai dai ta da iƙama su yi amma ba kiran sallah ko ba sa su ba a kofar ne in ka san haƙƙin ka ka san haƙƙin wani ma wani musulmi ne wani bai da lafiya wani barci yake ji Eh, ka je ka hana shi haka nan haka da sai da kuke kwana kuna kuna kira sallah a kira sallah birar ce kira sallah birar ce amma lada ne in ya fara sai yayi goma in yayi ma karawa yake in yayi ma kara kuma ya dame ku ku tashi ku ta ina ruwanka ka su tashi ma bana ba ka ce su as-salatu hayr min an-nawm as-salatu hayr min an-nawm ka wada musu ta kare ka kare aikin ka daga nan ha amma ka damu mutane sun yi sallah wani sun yi kwana suna a- a- aikin Allah kai kuma sai lokacin nan da ka tashi ka zo ka dame su sun yi sallah sun je sun kwanta kuma ka dame su Ha? bai kamata ba haka ana ga- ya kace kai eh ko sai yau ka wani dan wannan eh
salatul maridi jalisan to ka ji sallah ta mari da marar lahiya daga zanne
wa qala imran bin husayn radiyallahu anhu To, Imran ɗan Hussein ya Allah tabbata a gare shi ya ce,
kanat bi bawasir Wasir, ya ce zahi ɗan kanoma ya ta dogon. To, yanzu a nan sai ku diba ku saurara sallan marar lafiya, jiya in ta kama mutum, ko shi bai da lafiya, ko wani shi bai da lafiya a likita, yadda Allah ya ce da yadda manzon Allah ya ce, haka muke yi, ko ku ba haka muke mu za mu kan mu shara in mun sha nan abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce sai ko mu ga mu ajiyar mu a likitan mu mu ta kwanci da ake haka nan ne muke ko ba haka muke sai mu gani yace annabi ya ga wani mutum yace kana ni ba sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce na zamanto ina da cutar zafi ɗan kano ma sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya- na ce yaya zan yi zafi ya dame ni annabi ya ce salla qa'iman ya ce isallaka daga tsaye tau daga tsaye isallaka fa in lam tastadi in baka iya daga nan ya cije ka zama ma ɗan kano maka ya ƙara fa qa'idan to ka yi daga zanne wa in lam yastadi in ba ya iya ba fa ala jambin share guda ya koma ya kwanta share guda ka ji haka zai yi wannan. sallah baka in baka iya tsayuwa ka yi ta daga zamne in baka iya yi daga zamne ta kai kishin gide duk kai haka nan duka an yarda da wannan kenan kun gani daga tsaye bai iya zama sai tsayuwa sai kwanci to sai ya tsaye sallar shi ruku'i haka ta da daga ruku'i haka sujada haka ta da daga sujada haka da haka zai sallar shi ya kare in kuma ni kace Na'am, kamar wai wurin sallar liman daga zaune. Kamar yana cikin sallar shi bai iya rizike daga zaune. Dole ne sai ya zauna ko kuma yana iya janyo wani shi ya dawo baya ya zauna.
a'a shi ne limamin kada ji ko na in ba rashin lafiya ba kwarai wadda hankalin shi zai ɓaci ko kuma a lulis ta warware shi ma an yi zancen wanda a lulis ta warware ko hankalin shi ya zai mutu to sai sanyi wanda ya sa a lokacin wannan yana sallah lahi shi lau kuma sai ga wanda larura ta same shi ko kuma yana sallah shi kadai ko kuma da liman din kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta same shi ka gane ko irin wannan ga yadda zai
kenan kawai da ya shi bai iya tsayawa ya zauna eh a kware Ba ko wasu su zauna su eh to yanzu ka ga za ka yi aka tarra mutane da zamne suna sallah ai ka ga rikici za wani sai ta yi ku tashi duk ba ku da sallah ba na sai ko ba shi an Eh, an hudu ku sabuwar tashi ya sallah ta sa ai sun hudu sallah ma daga zamne suke eh haka za a ce saboda me yasa abin da za mu lura ka- yawan karatu ko daban Kwarai ko, aiki da shi kuma aiki da shi daban kuma gane shi daban gane me ake nufi da shi kuma aiki da shi kuma yin karatu kowanne daban-daban ne eh shi farlaci ta Allah wanda Allah ya ba wanda Allah ya nuna ka ji da zai sallaye to me kace wa qala aidan ba kai ba mai gane shi ne eh a wannan sai imam ka warware misali eh zai warware kalli mutane ne ko wanda su haka mutum zai yi to ya ce wai in liman alolis ta warware wai wai wayawa zai kama mutum ko ko shi yaushe zai yi to in ya waiwaya ya ba kibla baya to bai da sallah abin da zai yi da baya baya zai kaɗan ya dawo mutum ya turo shi shi kuma daga inda ya tsaya shi ko ya ɗauka in ya ga bai iya ba an ce ko a cikin asartawa ne ko a cikin asartawa ne in ka zo ka bayyana ayar da kake ɗaya rabin aya ko aya sai ya ɗauka daga nan ya wuce in ko baka faɗi ba sai ya gamata ya sara abin da ya sauka gare shi na ƙur'ani ya karanta ya ta yi bakka ce ka waiwaya in ka waiwaya ka lalata sallar taku duka sai su sai su ture ka sa wani da wani liman ya ce ta da ya kama jama'a wanda ya ta sai ya kama ta musu sallar duka Mm. saboda an ba kibla baya shi ko in ba kibla in an ba kibla baya ba sallah ba ga ba in an yi cinkoso an yi cinkoso ana sallah a nan guri da ba a yi ba sallah a saudiya askaran ya zo sai ya juya ka sai ya juya ka da kibla ya ya ta yi shi eh kin salaka eh shi kenan kai kana yi kaya ka kana sallar ka ya ce ma ya da wa ce ya kakka yi nan mutane kasa tattake ka kakka yi haka da ka tsaye da mutane sa wuce ka sa yi laifi ga kakiya sai ka fara sai ya maka haka sai ya juya ka kawar kibla hayi ta yi shi kai ku kai sallah wannan sai ka tsaye kana dariya shi wai da dariya ba a faɗa ba ka ba ba a faɗa ba a bugu ba a zagi eh sai da kawai salam aminci ya ma laifin ya ku ku gaisa ɗan'uwa ɗan'uwa ko ka zo za a zo askar cewa ba kai ba sallah a nan ka ce yi zai sai ka yi shi Eh, eh, ko inan ta yanzu kamar yanzu misali nan masallacin ai kaga kote nawa ne hudu ce ko ga nan ga nan ga nan ga nan ko to wa'in nan su yan nan nan za su diba a ce daidai nan ne ka bai munan mu diba nan wanda su diba can wajen su dubu nan shi ne za a diba nan in aka juya ka kalli can wajen shi ke nan babu sallah ka lalata sallar ka ka ji ko duk abinsa a tsari Allah ya kayan shi manzon Allah ya wannan an tsara kowanne to sai ka ce ne
wa qala aidan kuma ya ce fasaltuhu sallallahu alaihi wasallama an salatu ar-rajuli wa huwa qa'idun ya ce na tambaye shi an sallar rajulun namiji ka'idin yana tsaye yana zamne wa qala ya ce man salla qa'iman wanda ya sallah daga tsaye fa huwa afdalu shi ne mafifici daga zama wa man salla qa'idan wanda ya sallah daga zamne falahu nisfu ajr al-qa'im yau yana da rabin ladan wanda yake tsaye wa man salla na'iman na'iman wanda ya sallah daga gide wa fi riwayatin mud shi mudari ne mudaji'an na wuce na'am falahu nisful ajril ka'imi Ka'imi.
ka'id kai yana da rashin rabin wanda yake zamne shi ma ka samu wannan wal maradu bihi al marid shi ne ana nufi duka marar lafiya haka faqad ƙarin- qala anas radiyallahu haka anhu alin da Allah ta tabbata a gare shi ya ce haraja wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama halan nasu ala nasin yau annabi ya fita yusalluna qu'udan ya tarda mutane suna sallah daga zanne an min maradin saboda rashin lafiya faqala ya ce in inna salata al qa'idu sallan da zama da dai ala nisfi tana da rabin man sallal qa'idu ayin wanda yake na tsaye ka gani don mutum yana sallah daga tsaye ya yi wanda ya zamne da rabin lada wanda in yi nafila raka'a goma daga zamne wanda ya biyar daga tsaye daidai suke kenan kaga in kana so ka zamna in za a yi goma kai kai ishirin shi kenan ya ku daidaita in ba ka bai ba wa ada sallallahu alaihi wa sallama maridan annabi ya je gaida mara- wani marar lahiya wani bai da lahiya annabi ya je gaida shi fara'ahu yusalli to ala wisadatin annabi sai ya gan shi shi wannan mutumin ya ɗauko kulo ya ɗauko matashin kai Eh, musada matashin kai fa akhadha sai ya ɗauko sai ya ɗora a kan shi yanzu munan wasu jahilai ba ƙasa ba suke ɗauka in ka lura akwai tsahida sai su rika ɗaukan ƙasa suna haka suna ɗorawa suna ɗauka suna ɗorawa Ko yara- su ko yara in za su mu wayo ka san mu malaman makarantu masu koyawa yaron an ce in ce tila ya kai sallah a gida ka zo ko azhar ko la'asar sai ya zo kusa sai duka ya yi sujada ya bar ƙasa da goshin shi daga ya zo ce malam muna lafiya wai ka ga ka ga yi sallah da gani ka san sallah ta gik ɗaya ce to irin wanda sai su ɗauko ƙasa su wasu gik su yi ya ce ba haka bane ya gan shi yana sallah shi ko da hulo Na.
sai ya ɗora gik fa akhadha farama biha annabi ya amshi wa amshi ya amshi wannan matashin hula farama biha ya jefar da shi ya ce ba a sallah da- da matashi sai ya ɗauki ud da jeka
fa akhadha udan sai ya ɗauki wani ice kuma zai yusalli zai alaihi sallah yana ɗora ice ina ka san mutum mutum ko da yake duk shari'a ce ake so a koya mu na'am fa akhadhahu farama bihi annabi ya amsa ya jefar da shi ya ce sallah wa qala salla ala al ardi ya ce in za ka yi sallah ka yi sallah ga in ƙasa.
istada'ata in ka iya ka yi ta da darku'i da sujada da tashi da tsaye kai wanda duka wa illa in ba ka iya ba fa fa awmin ima'an kai nuni ka zauna kawai kana nuna ruku'i ta da da ruku'i sujada ɗaukuwar sujada waj'al sujudaka ka akhfada min sujada ka ruku'ika zamanto ita ce ƙasa daga ruku'inka ruku'i ɗas haka tadawa sujada ƙasa haka yi kamata kai ka samu lafiya to shin wai sai mu ga a yanzu a nan gurin jiya mu da muke yi muna sa mai ra- mara lahiyar mu yi haka nan muna gyara mai lokacin sallah mu daidaita shi da kibla muna tara shi mu ce sallah ya zamna gwargwadon ƙarfin shi ya yi ta da tsayuwa in ya iya in ba ya iya ba ya yi ta zanne daga zaunan ma daga kishin gidi ko daga kwanci ita da kai sallah ba ta sabka a kan mutum ma da mafi akalihi a kulli yana da hankali a kulli yana da hankali sallah ba ta sabka a kan sai dai ya yi ta gwalgwaron ƙarin shi ko da ƙibta ido ne ya ƙibta ya yi ruku'i ya ƙibta ya yi sujada ya ƙibta ya tada duk irin wannan ya ƙibta ido kawai ya yi wannan ya yi to ci gaba salatu fi- fi safinati to za mu je zance a bisa jirgin ruwa
wasu ila sallallahu alaihi wasallam an salati fi safinati an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama an salati fi safinati a sallah a cikin jirgin ruwa faqala annabi ya ce salla fiha qa'iman in za ka yi sallah ka yi ta daga tsaye illa an yakhafa al-garab garaku sai dai in kana tsoron in ka zamna za ka- za ka rinjaye wani gurin in kai tsaye za ka zai wani guri jirgin ki
Ah.
to ya ka daidaita je ka walima a sunna sallallahu alaihi wa sallama wala ma a sanna lokacin da annabi ya girma wa kabbara ya zama babba ittakhadha umudan sai ya samu wani icce wani gimshiki da yake fi jingina musallahu a masallin da yake sallar shi kaga musalla daban musalla daban masajid daban na'am da kuma bambanci na'am musalla kowa a cikin ɗakin shi annabi ce kar ku bar gidanku kamar kaburbura ku yi musalla ka huda wani ɗan guri daidai inda za ka rika sallah a ɗakinka wannan guri ne na ibada ka tsarkake shi ka raya shi da ibada na'am inda kake sallah ba kana tantar wannan tsohuwa da ta ce annabi zuwa mata sallah a masalla gurin ta gidanta ta yi kiran shi annabi ta shi ya tafi takam takam ya tafi ce ina ne kike so a yi ina ne kike so a ke masallacin masallaɗin ta ta ce nan nake so in yi annabi ya zo yi sallah a nan raka ko raka ya mata ka gani guri ne na ibada ana so kowa ya samu guri a gidan shi ya huta wannan gurin na ibada ne to yanzu cikin kunan ɗaiɗai za a samu ya wannan guri wanda ya huta to ina jin ka sallar nafila sallar nafila farilla masallaci ake yin ta la salata lijar al masjid illa fil masjid ba sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci wato to shi ke da kan saka muku ce ga shi a'a mu je ittakhadha umudan fi musallahu ya'tamidu alaihi ya samu wani gimshiki da yake sallah a nan gurin masallaci alqiyamu wal qu'udi fi salati al-layli to yaya ake kiyamu tsayuwa ko da zama fi salatin laila a cikin sallar dare wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli laylan tawilan annabi ya zama to yana sallah dare mai tsawo qa'iman daga tsaye wa laylan tawilan qa'idan yau ko dare mai tsawo kuma daga zamne wa kana idza qara'a qa'iman yawa wata nan in zai karatu daga tsaye ya karatu daga tsaye raka'a qa'iman ya rukuyi kuma daga tsaye wa idza qara'a qa'idan in kuma wata nan daga zamne yake ya yi ruku- ya yi karatu daga zamne raka'a qa'idan ya yi rukuyin shi daga zamne na'am wa Yes, kana ahyan yusalli jalisan wata nan kuma sallar shi wadda daga zamne yake yi fa yaqra wa huwa jalisun yayi karatun shi duka yana zamne annabi sallallahu alaihi wasallama eh ka gani ya yi wani nabi Fa ayi iza wani zammin ulayla illa qalila, nisfahu aw nisfu huwa wal minhu qismu qalila.
qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila eh kuma can wani guri yace annaka inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adada min sulusai al-layli wa nisfahu wa sulusuhu wa ta'ibatan min alladhina ma'ak kuma alamai allan ta wasu ba ta ba alaikum bakar ma ta yasara min alquran ga sai guri da dama duka inda yau ko kuma dahal arra ko dahiya ma anzalna alayka alquran litashqa illa tadhkiratan Liman liman yasha gashi shi ma nan duka to ya ci fa gaba idza baqiya min qira'atihi qadaru ma yakunu Yawwa.
30 aw 40 ayatan annabi in yana zamne yana karatu yana karatu ya niyya sallah ba sallah ce yake yana sai ya sauran ko aya talatin ko aya arba'in sai tashi tsaye kuma faqara'aha zai tashi ya karanci wannan aya Wa talatin huwa qa'imun.
arba'in yana tsaye kai yanzu duk sallar da za ka yi ba ta yi bin ayar arba'in gaskiya in ta yawa ne wata ha biyar a kai biyar za kai kawai to kana ji sallar da za ka yi na ce ba ta yi ba arba'in aya arba'in kai gani kake ka tsawaita gaskiya ko 30 to annabi sallallahu alaihi wasallam sai an gaji fa yayi yayi yayi sauran zai rukuya ya tashi ya 40 din ko 30 faqara'aha wa huwa qa'imun eh yana tsaye kuma yi bayan ya zamna wa ya- ya gaji da zama yake tashi yi wannan kuma laila illa qalilan fa yace nisfahu aw nuqs minhu qalila aw zid alayhi ma kai waratul qur'an zai tartila eh ya ci gaba da cewa ثم ركع وسجد kuma ya yi ruku'i wa sajada ya sujada ثم يصنع في الركعة الثانية wannan raka'a ta ula ce ta farko kuma a raka'a ta sani ta biyu haka zai yi.
مثل ذلك kwatancin wannan haka zai yi. zuwa ga sauran lokaci su.
وإنما يصلي to سبحته wa inna ma yusalli subhatun qa'idan fi akhir hayatihi yawa ya yi sallah daga zamne a cikin da sahi na'am a wani lokaci na ƙarshen rayuwa ta sa lima asanna lokacin da ya zama to annabi ya girma ɗan kwan biyu wa zalika qabla wafatihi yawa bi amin wannan kahin rasuwa shi ce da shekara guda wa kana yajlisu mutarabbi'an kuma in zai sallar daga zamne zaman tarabbi yake zaman yan sarki sai tambayoyi Eh, zaman yan sarki aha sai tambayoyi to sai mu cika da tambayoyin je ka tambayoyin ka to me kace kamar wurin sa sallah dalli mai zama kowa ya zama wajen mi wurin ba da sallah aji eh da ya zanna kowa ya zama eh shin wanda bai da kamun tsayuwa sai ka yi ba sallah kuma ya zama shi ne kawai ke da nan da ba sallah ba.
eh sai ka yi zauna a kan sai ya zauna su zauna tunda shi ne cancanta a gurin duk ba wanda ya cancanta inda wanda ya cancanta sai a sa shi a gaba shi Eh, inda wanda ya cancanta karhin shi karhin wannan ne bai kai ba to wanda sai a sa shi eh karhin shi ne bai kai ba wannan ba ku to me kace zaman tarabbi zarar taimatan taimatan yawaye gaban gari yawaye zaman yan sarki ba haka za ka yi nan ba haka ba ne a wannan sallar ka je na wannan taimatan zai yi to sai ne a bai ji ba ba da ji a kwance ko kishin gide to wa da kusa Malam wai magana wurin tsayuwar nan eh in kamar kai ba da niyya ba kamar ya zama masu da su ne kai yana da ba da niyya bai girmama wanda ya zama ko wani yana da kamar sha'anin boko a nan ya an shigo kilas kuma su wani rabi ne da ana sa dole su kun tashi ba da ba ka tashi ba yana iya zama ma matsala inda fitina Eh, wannan ai fitina zai kama da abin da zai kama fitina ba ya kai sai sai ka hakuri sai ka yi taƙiya ka kyale ka yi tun da fitina za ta kama mm, eh ba gawa ammar bin yasir yasir kai da aka kashe ammar aka ce ce ya ce hubula suka ce masu ya kashe su da aka zo gudun ya ce hubulai ba shi kenan ba suka bar shi ya zo haɗa annabi ce na hallaka ya ce mai kai ce na ce hubula ya ce goma sun taro ka waɗa musu ka wuce ya kashe imanin kai ce imani na ina nan cikakke tun daga diddige tun daga ƙiya diddige eh to mhm
babban misali yana shi yana sama kujewa eh
a
A, ba duka ba.
shi yana zaune assalamu alaikum ka assalamu alaikum sai ka zamna sai ka zamna kamar yi rauni eh sai ka zamna an ka zamna sai mu gaisa shine hi kubuta abinda ake so abinda hi kubuta eh in ka zo din ma haka zo ka sai ka gaida shi ba komai kamar haka eh ba komai ba ba ta bakare ne shi shi abinda ake yi ka san mutane gani suke rena su ne akai
ai shi ne kai ku ba reni ba ne kai ka'ida ce ta Allah kake bi shari'a ce kake bi ba hore na shi ba kai aha shi kenan to jama'a ne salata annabi ne addu'a Allah ya yi zunuban mu abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yi mana Allah ya kawo mana zaman lahiya a gari da lardu da ƙasa Allah ya kawo mana zaman lahiya duk wani abu na tashin hankali Allah ya kiyaye mu shi ya kiyaye mu kuma addinin mu kuma ya cika mu da imani a mu ƙara salati dai mu yi addu'a a yara masu neman karatu Allah ya ba su kuma masu neman aure su ma maza da mata masu neman aure su ma Allah ya ba su kowa Allah ba shi rabon shi kuma Allah sa ka rena kowace ce ta samu miji ka ta rena kuma kowane da ya samu mata kan ya rena ya aura annabi ya ce yana so ya ga mutane da yawa a al'ummar shi saboda zai ce ku yi aure ku a yahu da dama saboda yana so ya ga al'ummar shi mutane da yawa haka ya kamata ku yi aure in baka iya baka da kuɗi iya azumi eh dan azumi yana rage shawa shi yasa mu yi addu'a Allah taimaka Allah amsa ayi salatu annabi ayi addu'a Allahumma salli وصليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكبر والسوء والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا غفرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا رب الراحمين اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولياء دهر قلوبنا من كل وسم عبادنا من شهادتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا رب العالمين اللهم أقد حوائجنا اللهم أقد حوائجنا اللهم أقد حوائجنا برحمتك يا رب الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكفرنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين